ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشهر بيت رمضان جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta daidai da yau muna sha uku ga watan uku shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya mun sa da wannan masallaci na darul qur'an ya na ganyen guda saminaka domin shi gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a farkon suratul a'raf a jiya mun karanta mabudai na wannan sura inda ka bayyana cewa sura ce makkiya ta sauka ne a garin makka tana da ayoyi guda nawa dari biyu da shida a lissafin mutanen kufa da mutanen ainihin wato mutanen madina tana kuma da ayoyi dari biyu da biyar a lissafin mutanen basra da mutanen sham sannan wannan sura mun karanta cewa ta sauka ne domin tarrashi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan yayi hakuri wajen isar da wannan sako zuwa ga al'ummarsa da sauran bayanai da suka biyo baya a jiya ne wanda insha Allah ta'ala yau ma za mu ƙara maimaitawa ne daga farkon wannan sura fadin Allah ta'ala alif lam sad Allah madaukakin sarki ya da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى يجي بسم الله الرحمن الرحيم يسون الله من يرى الرحمة من جبري ألف لام ميم صاد وإن كلموني سوى ما لم يكن حروف مقطعة حرفا دا أكا ينكاف أنا فليس الأكل من داروسي wasu malaman suka ce ana cikin huruful mabani su ne ɗaiɗayan harufa da ake amfani da su wajen gina kowace kalma a larabci mafi yawa malaman tafsiri suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah shi yafi kowa sanin abin da waɗannan harufa suke nufi don haka duk yadda mutum ya kokarin fassarawa a ce maka ai alif lam mim ma'ananta kaza ne hamim ma'ananta kaza ce wannan duk ba shi da wani dalili ka tafiya shari'a dan ibn hazmi al-zahiri Allah madaukakin sarki ya kansa haka ya faɗi wannan maganar shi yake cewa babu wani wanda ya san asali kutsawa ma ka ce sai ka yi bayani game da ma'anonin naku shiga gonar Allah ce kawai ka yarda Allah shi yi kowa sanin dalilin da ya sa ya kawo waɗannan hausa amma mafi kyawun abin da ake faɗi kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗi cewa tahaddi ne Allah ta'ala ya cewa dukkanin mutanen duniya baki daya cewa su larabawa idan suna ganin suna da fasaha suna yin waƙe-waƙe na fasaha suna yin rubutu na zube na fasaha wanda shi ne yaren da ya fi kowane yare fasaha a duniya lamba ɗaya ko su turawa masu tabbatar yanzu misali kalmar zaki tana zaki yana da sunaye sama da guda ɗari a harshen larabci ɗaiɗai ɗaiɗai guda ɗari ina fata an gane wannan idan ruwa ya zuba daga sama akwai yadda ake faɗi shi idan daga cikin gora ne akwai abin da za ka faɗi idan daga idan kwarawa kai a cikinka akwai abin da ake faɗi ba kalma ɗaya kwace ai ruwa ya zubo ba ga muke cewa ba ko a hausa akwai kala kala ashe ruwa ya zubo ruwa ya kwararo ruwa ya malalo haka ne aka ce malalar ruwa sai a ce daga kogi ne ko aka ce kwarara ta ce daga wani katin mazubi in aka ce kamar da bakin ƙwarya sai a ce ruwa ne daga ina daga sama ma'ana larabawa suna da irin wannan tsarin a yaransu to idan kun kasance masu ɗumbin fasaha kuna ƙaryatawa cewa wannan alƙur'anin ba daga Allah yake ba to ai yaran da kuke cewa ma ya je ya koyi fasahar zance wanda kuke jinginawa cewa ƙur'anin nan ta tsuniyoyi mutanen farko ne to ai ba larabci ba ne shi kuma bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ballantana ku ce ƙaga yayi Allah ya sa mu gane ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر Allah ta kika mun gani suna cewa ai mutum ne ya koyar da shi wannan fasaha sai Allah ya ce da su lisanul ladhi yuhiduna ilayhi a'jami to ai harshen da suke karkata zuwa gare shi cewa su suka koya mishi ko wa qalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila to ai wannan da kuke faɗi a ajami shi yaran yaran gwarawa ne wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi ko wannan yaran larabci ne wanda yake mabayyani mai fasaha da zalaka kaga ba irin wancan bane ba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yana faɗin cewa abinda ake nufi a nan Allah yana ma yana kalubalen da su kansu larabawa to in kun isa ku ɗebi irin kalmomi irin su alif da lam da mim da sad ku haɗa wasu jumloli wanda za su iya ba ku irin wannan qur'ani Allah ta'ala a wurare guda uku yana ba su iya ba farko an ce in sun kawo kwatan kwashin shi alqur'ani aka ce ba za su iya ba aka ce to bari a rage surori guda goma nan ma suka kasa aka ce a ƙara ragewa aka mai da shi ma sura ɗaya duka dai mun kasa duka sai Allah ya mana babban tahaddi da gudumar dukan zafi cewa قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إن ذا أي جنجن كو أي تارو الجنون متاني نفرقون نقرشي أي مسايا فساها ba za a iya kawo kwatankwacin alƙur'ani ba kenan alƙur'ani littafin Allah ne saukakke daga Allah wannan dalilin ne yasa dukkanin surorin alƙur'ani yanayin zubin da suka zo da shi za ka tadda abin da ke karkata magana ibn taymiya shine yake cewa shi yasa za ka ga duk lokacin da Allah ya ambaci waɗannan hurufin muqatta'a din to sai ka ji maganan alƙur'ani ne ke biyo baya in banda wurare guda biyu katal su ne farkon suratul maryam da kuma suratul qalam kaf ha ya ayn sad aka ce zikru rahmat rabbika abdahu zakariya nun aka ce wal qalami wa ma yaqurun amma dukkan sauran gaba daya alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه daga nan sai ka tsallake ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق من سبنا بيو sai mu tsallako mu zo nan suratul a'raf alif lam mim sad kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu daga nan sai wata sura sai mu koma suratul yunus ko alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim sai mu je suratul hud alif lam mim ra wace alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu ثم فصلت من لدن حكيم خبير سمج سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم تلك وشي سورة الرعد ألف لام ميم را قم من إني تلمن ألم يوا تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق كذا لما في ألف لام را سورة الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين kaga duk ana magana kan alqur'ani ka zo hawamin dukan su tun da kan hamim din nan zaka tada magana ce akan mene alqur'ani mai girma saboda ka yana da muhimmanci mu gane cewa waɗannan Allah ta'ala ya kawo ta domin ya tahajji ga mutane musamman larabawa cewa ba za su iya kawo irin alqur'ani ba shi ta ayat da ta zo a cikin suratul baqara التي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إن بكو إيابا فلا ما تنبغى بكو إيابا الله كتب من الإيمان والنجد الله تعالى كتاب أنزل إليك للتافين wannan wani irin littafi ne ke za a zo na kira nukira littafi wani irin littafi ne mai girma unzila ilaika wanda muka saukar da shi zuwa gare ka fala ya kun fi sadrika harajun minhu don haka kada ka ji wani wani wani abu na kunci daga shi wannan littafin da muka saukar maka da shi litun ya rabbi domin kai gargade da shi wa zikra lil mu'minin kuma domin mu'azarta wa azantarwa ga mu'mini alqur'ani ne girma gargade ne shi kansa manzon Allah mai gargade ne shi yasa Allah ya ce masa نذير ko in anta illa nadhir kai ba kowa bane kai ne gargadi ne innama anta munzir wa li kulli qaumin had kadai kai ne yi wa mutane gargadi ne in ala in ana illa nadhir wa bashirun li qaumin yu'minun ni ba kowa bane face ne gargadi kuma mai yin bishara ga mutanen da suke masu imani Allah ta'ala ya ce إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا نجي أباري التي من أيقوك كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا أما ذني بعد شيدا الأمم من الدنيا بكذا ومبشرا mai mamuminai waɗanda suka yi imani bishara da samun rahamar Allah wa nadira mai gargadin waɗanda suka goce suka karkace gabarin hanya zuwa ga hanyar daidai cewa azaban Allah tana gaba gare su idan sun kafirce sun yi imani Allah ce wa da'iyan ila Allah Allah ya aiko ka danka mutum mai kira zuwa ga Allah bi ilmihi da ilminsa wa sirajan munira kuma a matsayin fitila mai haskaka wa mutane hanyar to Allah ta ce mun saukan maka da wani littafi ne daga ubangijinka don haka fala ya kunfi sadrika harajin kada ka ji wani kunci da wani damuwa na isar da wannan littafi da yin gargadi da shi kada ka ji komai kada ka ji wata damuwa Allah ya yi wannan litunzira bihi domin ka yi gargadi da wannan alkur'ani ka gargadi kafirai kai bishara ga muminai wa zikra lil mu'minin kuma dan wannan ya zanto zikra fadakarwa wa azantarwa ga ainihin wato dukkan duniya baki daya don dama shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama risalarsa universal message duka duniya Allah ta'ala ya koshi wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira Allah ya aiko ka ne bai aiko ka ba sai dan zuwa ga rankata kafitanin mutanen duniya baki daya kana mai bishara kana mai gargadin mutane don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan domin ya nuna wa mutane cewa lallai wannan manzo da Allah ya aiko dole ne a bi shi sai Allah ta'ala ya ce wa zikra lil mu'minin alqur'ani wa adini wurare da yawa a cikin qur'ani mai girma tun daga arrabobi Allah ya ambata mana qur'ani a matsayin ne a matsayin wa'azi a matsayin tunatarwa shi da kansa ma Allah ke cewa fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'idi ira imamu yaqub ko al-hadrami man yakhafu wa'idi ka fatakar da al-qur'ani man ya khafu wa'idi wanda ke jin tsoron azaba ta narkona to kai fadakarwa da wannan alqur'ani ashe shi kansa alqur'ani menene wa'azi fadakarwa ne jan hankali ne kadhalika naqulu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra kaji alqur'ani adh-dhikru inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu da hafizun don haka wannan ka'ida ce daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya samu dace dama kuma Allah ya gaya mana a farkon surar da muka wuce sura an'am wa uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man balagha Allah ya wani wannan alqurani domin in yi gargadi da shi gare ku in gargade ku da shi wa man balagha da dukkanin wanda wannan sakon zai isa zuwa gare shi don haka qur'ani tunatarwa ne ga mu'mini baki daya Allah madaukakin sarki ka sanya mu daga cikin wadanda suke wa'azantuwa da wa'azin alqur'ani mai girma sai Allah ta'ala ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da da saukar muku daga wurin ubangijinku na wannan littafi na alqur'ani na wannan wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi ga ainihin wato dukkanin duniya baki daya a nan an ce ittabi'u ma unzila ilaykum kenan duk abin da ba ku sauka muku da shi daga Allah ba daga wajen wannan manzon ba ku yi ne kenan ku yi watsi da shi mun gane wannan zaka duk wani wanda zai kawo maka wata aqida ko wani abin da zai dace da abin da Allah ya saukar ba na alqur'ani bai dace da wannan sako da manzon Allah ya aiko na sakon sunna ba to kowa bari masa kayan sa ake haka ne idan mun koma cikin sahihi bukhari hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yadda ko ko hadisin na aisha ne man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu aha fa huwa rad ay mardudun alayhi an gane wannan ne lakin riwayat muslim atam إذ في روايته قال ماذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كاد duk wanda ya aikata wani aiki wanda ba umarninmu in ji manzon Allah to wannan aikin watsatse ne an maida mai da kayansa ba za a karba ba wannan yin yana maka cewa a shi addinin musulunci jama'a baya karɓar mutaye dole yadda saƙon nan na Allah ya zo a haka za a bi shi kuma haka za a yi aiki da shi ba maganar canji ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bibiyi abin da aka saukar da shi zuwa gare ku daga ubangijin ku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku bi wani abu koma bayan sa a matsayin malikin lamari a matsayin masoya a matsayin masu nuna muku hanya kowane ne in dai auliya ne min dunillahi min dunihi min duni rasulillah ومن دون ما جاء به عن الله فولنا أي واتيش شفاء إمام الشافعي رحمه الله تعالى كشوى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله إشناي إيمان بالله da abin da ya zo daga wajen Allah shine alqur'ani to ko qur'anin ala muradillah a bisa tsarin da Allah ya soka da alqur'anin domin sa ni ban da wasu fassara sai abin da muka samu daga wajen manzon Allah da wajen magabata waɗanda manzon Allah ya karantar da su jama'a mun gane wannan sannan na yi imani da manzon Allah da abin da manzon Allah ya zo da shi kuma a bisa yadda manzon Allah din yake so a bauta wa Allah da shi dan ka'idar uh, imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'bad Allah illa bima shar'a kaji ka'idar kaji ka'idar duk abin da manzon Allah ya zo da shi na labari ka gaskata ina fatan gani sannan kai mar biyayya a cikin abin da ya maka umarni dole ba neman shawara ta ake ba an gane wannan sannan ka nisanci duk abin da manzon Allah ya hani ga barin aikatawa ya tsawa a kai sannan kada a bauta wa Allah da komai sai da abin da Allah ya shar'anta kaji ashe ka'idar jama'a tana nan dole ne yadda aka yi wannan haka za ka yi imani wala tattabi'u min dunihi awliya Allah ce kada ku bibici wasu wanda ba ainihin wato ba annabi sallallahu alaihi wasallam min duniya auliya imam al-baqawi alaihi rahmatullah yake cewa ai la tattakhidhu ghayrahu awliya kada ku dauki wani wanda ba manzon Allah ba a matsayin waliyai a matsayin majibinta lamarin ku a matsayin waɗanda za ku bibiye su tuti'unahum fi ma'siyati Allah ta'ala waɗanda za ku dinga yi musu da'a da biyayya a kan sabon Allah madaukaki Allah ce qalilan ma tazakkarun ai qalilan ma tatta'izun kaɗan ne suke wa azajuwa ibn amir ashami ne ya karanta da shi qalilan ma yatazakkaru qalilan ma yatazakkaru kaɗan ne daga cikin mutane suke wa azajuwa duka dai ma'ana tana komawa daya an gane wannan wannan ya nuna maka cewa jama'a ashe wajibi ne yayin da saƙon Allah ta'ala ya zo gare ka ka gane babu yadda za a ka goce wannan abu an gane wannan dole sai ka bi saƙon a yadda Allah ya kuma manzon Allah da shi sanin ka samu lada shi yake ce mata tajridil mutaba'a lin nabi sallallahu alaihi wasallam ko wasu malamai suna kiran shi da suna tauhidul ittiba tauhidu الاتباع توحيد البيئة أقول توحيد العبادة شيني دول أكيد ألا دمجة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تشكم ظنبا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا في لا أدع ku yi da'a ga manzon Allah sannan ku yi hattara ku yi hattara da yin da'a ga wasu an gane ku shiga taitayen ku sannan bin manzon Allah ne kaɗai shirya shi ne wani wani mawaƙi suna ke cewa bin annabi ne kawai shirya kuma gaskiya ne wannan manzon Allah ne kawai in ka bi shi Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi masa da'a da biyayya kun shiryu menene mafhumul muqalafa na'am wa in ta'sahu tadillu idan kuka saba masa kun bace gabarin hanya mai daciya wannan gaskiya ne mun gane wannan shi yasa kaucewa abinda manzon Allah ya zo da shi gani bayan ka kai mutum zuwa ga aikata bid'a to wani lokaci ma ya kai mutum ya fita daga addinin musulunci gaba daya ayoyin da ke cikin suratu Ali Imran sun yi ishara zuwa ga wannan ya Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah kace da su in da gaske ne kuna son Allah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni idan kun bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sai gafarta muku dhunubanku sai Allah ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai Allah ya ƙara cewa qul atii'u Allah war rasul ka ce da ku ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon nan fa in tawallau idan kuka juya baya kuka bijire fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya san kafire kenan zikirin umarnin manzon Allah yana kai mutum zuwa ga ina zuwa ga tashin kafirci Allah ka kare mu Allah ka tsare mu a ibn kathir alaihi rahmatullah a cikin littafin sa na tafsir qur'ani azim inna ta wala tattabi'u min dunihi awliya yace ai la takhruju amma ja'akum bihi rasul ila ghayri kada ku fita ku bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ku kama waninsa fatakunu qad adaltum an hukmi Allah ta'ala ila hukmi ghairi sai ya zama kun sauka daga kan hukuncin Allah kun kama hukuncin wani wanda ba Allah ba an gane wannan Allah ta'ala ya ce qalilan ma tadhakkarun kadan ne daga cikin mutane suke wa'azantuwa kalmar qalilan ma tadhakkarun malaman tafsiri suna da wani guda biyu suka ce qalilan ma tadhakkarun kadan ne cikin mutane suke wa'azantuwa wasu malaman suka ce a ai adam huma ma'ana mutane ba sa wa'azantuwa gaba ɗayan ko kuma a ce mafi yawan su don Allah ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa ma aktharu an-nasi walau harasta bil mu'minin mafi yawan mutane ba za su yi imani ba ko da kai manzon Allah kana kwaɗayin yin haka a shi na isar da sako ne kawai isar da sakon zuwa ga zukatan mutane su karɓa su yi imani aikin wane ne aikin Allah ne mun gane wannan amma shari'a kam manzon Allah yana shari'a yana shari'a irja shi shine wa'azi tunatarwa faɗakarwa amma manzon Allah ya ɗauki imani ya cusa a zuciyarka ba zai iya ba wannan nawa ne ne na Allah laysa alayka hudahum shari'ar su ba hannunka take ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah yana shari'a wanda ya so Allah ta shirya da mu don haka Allah ta'ala ya faɗi wannan sannan mun karanta a baya Allah ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan kai biyayya ga mafi yawan mutanen da ke rayuwa a duniya a bayan ƙasa za su fitar da kai gabarin hanyar Allah in yattabi'una illa dhann ba wani abu ce ne face zato wa in hum illa yakhrusun ba komai ce ne sai shaci fadi tatsuniyoyi iri iri malam wani yanzu da sha'awa guda yana mata tatsuniya ya hau nan ya ɗauka can da za ka ce mishi wannan karatun a ina ka samo shi shi ma bai sani ba kitabun ra'asi ne kawai malam ta ba da labarai a sauka nan a sauka can kamar ne masu wasu jirgin a kasuwa ko kuwa kaga ai ba aya ba hadisi eh in ma an ja ayar to za ga ana ta karanto wasu abubuwa ne wanda ba su da alaka da wannan din saboda wai su waɗanda ke wurin ana sa a ji hankalin sa kan su sai magani ko su wani abu to kaga dai iyaka take ne ko kuma dan samu dan albarkan makaranta ko kamar da suke cewa Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne daga cikin mutane suke wa'azantuwa daga wannan alƙur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi zuwa gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah ta'ala ya samu dashi to bayan Allah ta'ala ya mana wannan mabudi na wannan sura ya yi mana wannan bayanin cewa mu wa'azantu da alƙur'ani mai girma sai ya ci gaba da cewa
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kam min qaryatin yo alqaryun nawa nawa ne ahlaknaha wanda muka halakar da su فجاءها بأسنا بياتا في عذاب يزوم بياتا alhali cikin dare suna cikin bacci aw hum qa'ilun ko kuma lokacin da suke cikin baccin rana alqaryu nawa ne Allah ya harka da su a daidai waɗannan lokuta fama kana da'awahum idh ja'ahum ba'suna da'awarsu da kiransu bai zamto komai ba yayin da azabin mu take gare su illa an qalu face dai suka ce inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai wannan sunan Allah ta jama'a duk lokacin da Allah ta'ala ya aika wani annabi manzo zuwa ga wata al'umma sai ta bijiri ta imani da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ta bijire to ƙarshen abinta shine Allah ya yi ya halakar da ita gaba ɗaya kuma halakarwa ce ta gaba ɗaya istisali kamar yadda in ka kama tushe na ciyawa zaka tumɓuke ka tushe shi rayuwa ta ƙare ko to su ma ka Allah ta'ala aka Allah ta'ala yake musu to sakonni ne Allah ta'ala ya aika zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da wannan sannan annabawa da manzanni baya mun sani da yawa kalmar kam a larabci tana zuwa ne da taktir li a taktir tana zuwa ne mafiya tana magana ma'ana da yawa yawan alƙaryu haka za ka fassara ba wa kam nawa ne ba kam ai da yawa yawan alƙaryu mun halakar da su sai azabar mu ta je gare su cikin dare suna cikin bacci ko kuma a lokacin da suke baccin rana lokacin kailula amma kalmar rubba ita kuma tana zuwa limada littaqalin ina fata an gane wannan tana zuwa ne littaqalin ma'ana karancin abu ma'ana kaɗan ne ake samu an fahimta Allah ya madaukakin sarki ya samu yashi wannan ku yayi ka zai ga wani shaji mai lafi don haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske mu gane ko mu fahimta idan ka rubuta suna magana kan littakalin ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya kama dace bayan wannan Allah ta'ala sai ba mu labari yanzu bari mu je suratul ghafir dan mu takaice aikin kada ya zama da yawa Allah ta ya ce kazzabat qablahum qaum nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhuhu وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب Allah ce gabanin waɗannan kafiran garin maka suka ta manzon Allah kazzabat qablahum qawmun nuh ai akwai mutanen annabi Nuh kafin nan sun kare shi ina fata an gane wannan wal ahzab min ba'dihim da kungiyoyin arna na kafirai a bayan su adawa da samudawa da mutanen annabi lubu da mutanen annabi wani annabi shu'aibu mutanen madiyana da mutanen ashabul aika dukkan waɗannan mutane ashabul rafi dukkanin su Allah ya halaka su gaba daya su ne wal ahzabu min ba'di Allah ta wahammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu kuma kowace al'umma sun himmatu da manzon su cewa za su kama shi su kashe an gane ne وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين النبي نوح عليه السلام ثم برزنا قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ثم أن إبراهيم ما برزنا سوى ثم أفكش شيء dan shi a hanyi ne har an hura wuta ma an jefa shi Allah ya kulna ya naru oke قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين النبي نوح عليه السلام فما كان جواب فإن لم لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المرجومين هذا شيء ما هو لتكونن من المخرجين سنن أسورة النمل كشف فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون متانا النبي شعيب يذكر شيء قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز أشياء قوة الأمة سجد غير كشي النبي تجنسو تجيرا تجنسو ذاتي مثل أهذا كي بيوء غارة su samu dama saboda tsabin bala'i wasu mutane tara ne a garin mafiyata masu turawa a je a yi kokana أبو أي أبو وقال وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون كذا وأن تلك الله تعالى يا جماعة تشير قائدا الله تعالى تجد سوى وكم من قرية ديوا دقسم القريو أهلكناها من هلكت دونا القرية فجاءها بأسنا بياتا sai azabar mu ta je musu cikin dare auhum qailuna ko kuma a lokacin suna bai baccin kailula baccin rana kaga duka lokacin shagala ne lokacin hutu ne mutum baya taba tsammanin wani abu ya zo cikin dare shi zaka duba da kyau duk wani dan ta'adda wanda ya kai ta'addanci to yakan zo mutum cikin dare ne ko tsakar rana lokacin gafala saboda a lokacin mutum ya faɗan kwanciya ɗan huta ya ɗan huta gajiyar shi ko sai a same shi a mamaye shi to amma bayan azaban nan ta zo musu Allah ya ce fama kana da'awahu da'awarsu kiran da suke a wannan lokacin bai zama komai ba illa an qalu sai dai suka ce inna kunna zalimin lalle mun kasance a zalimai Allahu akbar a suratu ghafir karshe Allah ta'ala ya ba mu labari game da waɗanda suka kafirce ma annabawa da suwa da manzanni falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un falamma ra'u ba'athana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin allati wa lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'athana kaji manzanni sun zo musu da gaskiya suka ƙi karɓan wannan saƙon daga Allah subhanahu wa ta'ala suka bijiri suka dinga alfahari da ilimin da suke da shi haba mu za ga yawon sabo mu da muke da ilimi ci gaban technology mu da muke da kaza muke da kaza Allah sai ce abin da suke wa izgiri sai ce bata kan Allah ta falamma wa aubatana amma yayin da suka azabar mu ta danno gadan gadan قالوا آمنا بالله وحده شتو والله يا يهوري من إيماني دا الله شكري وكفرنا بما كنا به مشركين من كافر شيء وتك أبن دا مكافر شيء منا حتى الله دا شيء أو لم يكاد ولا أما الله تيشي إنا ولم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إيمانهم سبيكفن شيئنا أنفانر دا سوبا yayin da azabar mu ta je gare su sunnatullahi allati qad qalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun Allah ka kare mu to jama'a kun ji wadannan bayin Allah ne suna ne kuma jama'a da duk sunnar halakar wanda Allah ta'ala yake yi dama yakan daidai shi da wannan lokuta mutanen annabi alaihi salam daidai da lokuta ka halakar da su na'am annabi lutu daidai wanda lokaci aka halakar da su asulahi asbahin mala'ikan yanzu amma sai lokacin da rana ta ɗan ɗago lokacin irin ɗan baccin safen nan mai daɗi ko kuwa eh haka Allah ce fa akhrajhum as-sayhatu mushriqin daidai lokacin fitowar rana sai azaba ta kama su faja'alna 'aliyaha safilaha sai muka ɗauki garin aka cicciɓi garin gaba ɗayansa aka mai da shi aka juya juyin mata aka mai da shi kasanta wa amtarna alaihim ijaratan min sijjin aka dinga musu ruwan ruwan duwatsu na wuta kuma akan wannan garin Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya sannan mutanen annabi salihu samudawa ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فالساعة الله يمس مقومانا ملائكة بيطاوة قساتي جرجزة الله يرقرقر رسولك لا سنة ganin a duniya sun fi kowa ƙarfi shi yasa wani lokaci ne Allah ya da Allah ya yi bayani a suratu Hud sai ce inna rabbaka huwal qawiyyul aziz in suna ji da ƙarfi ne Allah ce Ubangijinka shi ne mafi ƙarfi shi ne mabuwayi buwayi gagar kowa gagar komai babu abin da ke gagararsa ya halakar da su har Allah ce fa hal tara lahum min baqiya ka taba ganin wani dan farfashin su ko da dan raguwa ne babu kowa Allah ta'ala ya halakar da su baki daya to Allah ta'ala ya ce fa ma kana da'awahum in ja'ahum ba'suna illa an qalu bayan wannan jama'a Allah baya halakar da alƙarya sai ta kai makura wajen zalunci ko ƙasar ta Najeriya da muke ciki yau wallahi inda za mu bi Allah da gaske mafi yawan munanan ayyukan mu canza zuwa kyawawa to sai Allah ya ba mu mamaki wallahi wannan azabar da muke sha yanzu shugabancin da kun gani zalincin yana cikin mu ne alkawarin Allah ne saboda haka yanzu kuɗi ne ba ma Najeriya ne dukiyar ke ba a samu gwamnati ba ta making trillions of naira ina su iya yi wasu 'yan tsirari sun kwashe ko su ma ba za su ci kuɗin ba haka za su bamba wasu su ma ba za su ci kuɗin ba amma kuɗin da za a wa talakawa aiki su mora da sauran su wani sun kwashi amma sunan Allah ce Allah ta'ala cewa yi wa kam ahlakna min qaryatin badirat ma'ishataha ya so da yawa mun halakar da wata alƙarya wacce jin daɗin ta ya kai makura an samu kuɗi ana tinƙaho da cewa mu yanzu ai mun samu ci gaba mun samu kaza da kaza Allah sai ya halakar da ita tace fa tilka masakinuhu ga gidajen su kuna gani lam tuskam min ba'dihim illa qalila ba waɗanda ka tsara zama a wannan gidajen nan bayan su sai yan kadan Allah sai wa kunna nahnu alwarithina mu mun kasance mu ne masu gadi kasan da abin da ke kanta gaba daya wane mutum ai kaji Allah yana wa ma kunna wannan nunin umma ce nunin ce ta ƙasaita waye kai Allah malam yanzu duk girman garin nan da kake gani kana ganin sai an ka cika zaga garin nan guje sai ka dake da ko amma da zaka je ka wuce kurusha sai garin ya zama dan kankani yadda za ka gane girman Allah duk girman wata alƙarya da ka je a duniya yau kana hawa jirgin sama ana ce magana New York shi the biggest city in the world ko garin da ko ina girma amma la kawo jirgin sama sai ga a shigar dan kusin haka ya dan kankani ina fata mun gane wannan saboda haka duk girman da muke gani na duniyar nan malam tauraron da muke gani a sama wanda muke magana ran nan a can akwai abin ke cluster akwai milky way ko akwai galaxy to duk waɗannan a kowane milky way da kowane galaxy akwai tauraro guda ɗaya wanda ya ninka wannan duniyar ta muku biyu har yanzu ɗan adam bai cinye kashi saba'in cikin ɗari na doron ƙasa ba mu da muke rayuwa a duniya yau ba mu yi kufayin yawan bai kai a ce mun cinye iyaka adadin yawan ƙasa ba yanzu ana buƙatar ƙarin wani wuri ko mun cinye ko mun cinye mafi yawa ma ruwa ne yanzu ruwan ma ake mafin ƙarfi sai a je a ciccike a ciccike a yi wasu 'yan dabaru don a samu a zauna a wurin kai ka ce wurin ya ƙare wurare na nan kuma kowanne kowanne mutum sai ya ƙare ya ba wannan wurin Allah ce wa kunna nahnu warithin mu ne masu gadi waɗannan garuruwa Allah ka tsare mana imanin to jama'a kun ji Allah ta yi fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima ka baji yau nawa nawa ne muka halakar daga cikin alƙaryu wa hiya zalima kaji alhali alƙaryar garin ƙasar tana alhali tana mai yin zalunci fa hiya khawiyatun ala urushiha ga ta nan gaba daya ta rugurguje akan ainihin wato al'arshin ta gaba daya gine-ginen sun faɗo sun rubta akan mutanen garin gaba daya wa bigirin mu'affala ga rijiya sun ambata ba kowa ba mai ɗiban ruwa wa qasrin mashid ga manya-manyan gine-gine da aka yi a garin amma Allah ya rubuta su ba kowa a ciki Allah ta'ala ya ikonsa ya halakar da duk mutanen don haka wannan za ka gane ikon Allah da gaske ne Allah ta'ala ta in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz wani wa wani wa ikon Allah Allah ka samu dashi shi yasa jama'a abin da yafi kyau lokacin da gaskiya ta zo maka ka fahimci wannan abin daidai ne tsakaninka da Allah iya makwarta kenan kada ka bar wannan gaskiyar saboda ganin fuskan wani ko saboda wani abokinka ko saboda wasu mutanenka ko saboda a ce kai ma din ka shiga ne kai ma an ji hankalinka ko Allah zai kiwa da ma shi kenan an ribace shi waɗannan mutane ke maka wannan shigo shigo ba zafin na rantse da Allah babu mutum ɗaya da zai iya ɗauke ma azabar Allah a ranar kiyama ko za ta babu ba wani wanda zai tsaya gaban Allah ya ce to ni na tsaya ma wani misali ta yi ce to shi ke ka je ka ji abin da kai zan tsaya ma ta yi zai iya shi ma yana ji da kansa yau ma la ya tamliku nafsun li nafsin shay'a ranar da wata rai ba ta iya tsina na wata rai wani abu wal amru yawma idin liman al'amari a wannan ranar yana ga Allah shi kare Allah ka tsare mana imanin shi yasa Allah ta'ala ya bari a suratul nahl أليس أفأمن أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم الله يجزي أن نذكر أيك تمنون أن أيك سن أمن شيء الله تعالى يتآدى كفاه ya girgizar ƙasa ta haɗe su gaba ɗaya ko kuma wata azaba ta zo musu inda ba taɓa yin tsammani ba mutum ne da kai zai siyo kaya ya haɗa shago ya sa kaya da komai amma Allah ya ga dama ba wani dalili kawai sai wuta ta kama kuma Allah ya hana kashe wutar komin kashewa sai ta cinye komai da komai abin da Allah ya kaddara sai ta kashe sai ta cinye ikon Allah ke na malam babu abin da Allah bai iya ba duk wata dabarar ka da kake yi saboda cewa kai escaping kaza sai Allah ya kaddara to Allah ta yake cewa ko kuma azaba mai yarfi ta kama ku Allah ce au ya khudahum fi taqallubihim in Allah ya ga dama sai ya kama su a hanyar kai koman su kana hanyar zuwa Lagos kana ka hanyar zuwa Fatakwal ka kama daga bakin kasuwa zaka je kurosha ka je ka kai wani sako ka kama hanya daga bariri zaka je zaka je Kaduna ko ta ina ne Allah zai kama ka kana cikin kai koman Allah zai kama ka bawon Allah ko kuma Allah ya kama su a bisa jin tsoro ya aiko da wani abu zai firgita kowa zuciyar tana har tana bugu kuma a wannan lokacin Allah ya aiko da abin da harkar da mutane gaba daya Allah ta'ala ya iko yana ka dukkan Allah ta'ala ka sai mana imani فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين زنجان سبي زنتو قومي با yayin da azaba ta je suka ce mun kasance azzalimi a ji shi kashi azzalimi umu ya ce wuya da kansa zai da shi wane ne shi azzalimi da kansa zai yadda ba tare da wani ya masa niyya ba ba tare da an kai wajen yan sanda ko wajen yan ba da kansa zai ajiye cewa lallai ni din nan wane ne ni azzalimi ne ashe kaga mutum yana ta wani kai komo yana ta wani abin nan ka gane ashe ba kowa bane Allah ta'ala ce wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatin wa ansha'na ba'daha qauman akharin falamma ahassu ba'athana idza hum minha yarkudun Allah ce yayin da suka yi kirdadan azabin mu ta tunkaro sai suka kama tserewa aka kama guje-guje Allah ce la tarkubu kada ku gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku dawo kan abin da kuke aikata a wannan nabarna wa matakinikum da wurarenku la'allakum tusalu saboda aini a tambaye ku akan abin da kuke aikatawa qalu suka ce ya wailana yo Allah kai can mu mun shiga uku mun lalace inna kunna zalimin lalle mun dinnan mun kasance azalimai التي فما زالت تلك دعواهم wannan zancen cewa inna kunna zalimin din bai gushe ba cikin zancen su hatta ja'alnahum hasidan khamidin Allah ya ce da muka sanya kan mun girba bu mun girba garin gaba daya mun kashe kowa a garin mun ragargaza garin gaba dayansa in ana magana technology ne ko wani abu ne shi gaba an gane wannan Allah ta'ala ya wuce nan Allah ta'ala ta tsare mana imani kenan Allah ta'ala jama'a baya halakar da wata alƙarya fashi ainihin wato sai ya aika da manzo an yi gargaɗi sannan kuma Allah ta'ala ya da azabarsa Allah ta'ala ya tsare mana imani Allah ta'ala ya fala nas'alanna alladhina ursila ilayhi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله سبحانه وتعالى يشهد فلنسألن الذين أرسل إليهم والله تبا في من تنبي وأن أكتورا ولمن ذنبي ولنسألن المرسلين kuma wallahi tabbas su ma manzannin sai mun tambaye su falanaqussanna alaihim bi'ilm kuma za mu ba su labari bi'ilmin da wani irin katafarin ilimi mai yawan gaske wanda ba shi da iyaka wa ma kunna ghaibin ba mu zamto waɗanda ba sa nan ba ba mu zo rafkanannu game da abin da mutane ke aikatawa ba Allahu akbar wannan ayat jama'a tana da matuƙar tsawatarwa ƙwarai ashe da ni da ku da mu da ku da kowa kowa sai ya je ya tarar da wannan hisabi yana nan yana jira kuma wannan aikin da kake aikatawa shine littafin ka eh ran da kani da aka ta sabo ka koma ka koma an kyawawan ayyuka ko to wannan shine hisabin ka shine ko littafin ka ran da ka ji da kinki ka koma na banza ka ci gaba da rubuta menene littafin ka da kanka shi yasa ba wani ba wata matsala to Allah ta'ala ce fa lalat alannal ladina usira ilayhi wallahi tabbas sai mun tambayi waɗanda muka aikawa da manzanni wa lalat alannal mursalin kuma wallahi sai mun tambayi su ma manzannin Allah ya sai mun tambaye su falanaqussanna alaihim bi'ilm Allah kuma ya ƙara rantsuwa ya ce wallahi wallahi sai mun ba su labari bisa wani irin ilimi wa ma kunna zalimin ba mu kasance waɗanda suke ainihin wato ba sa nan ba ko kuma mu taɓa kasancewa ga falallu game da abin da shi aikatawa ba da wannan ayan malamai suka ce ashe kowa ta mara hisabi ko da wanda aka aikawa da manzanni da su kansu manzanni wasu malamai su ce a'a ba za a yi musu hisabi ba an gani amma za a tambaye su an gane rancen ba gane ba to ranar alkiyama ba irin kullum bane ba yau da kullum duniya da ka sani bane matakai ne ake bi ɗaya bayan ɗaya duk wani manzo da Allah ta'ala ya aika shi zuwa wasu mutane to sai ya dauko wannan manzon ya tara mutanensa ya ce ashe ban aiko muku da wannan a matsayin manzo ba za su ayyata shi shi a wallahi ma ja'ana min bashirin wala nadir mu ba wani mai gargadi ne wani insha Allah mana ba kowa wala ƙarya ne kai ka zo mana ka san mu oh ka ji da ya za a kace wa mu ko ka zo mana ina ba ta gane wannan wannan karin fari kenan to bayan nan sai shi annabi ya zo ya ce a'a tabbas ni an aiko zuwa gare ku kuma ya Allah na isar da sako Allah sai ce shi waye shaidan ka sai ce a tambaya al'ummar manzon Allah to mu musulmin al'ummar manzon Allah mu za mu ce kwarai ya zo a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labari da gaskiya cewa an aika muku da manzo a gari kaza a wuri kaza a lokaci kaza sai Allah ce kwarai da gaske lalle haka ne ba sun yi ƙarya da baki ba yanzu sai sai Allah ya sa a liƙe baki a ce to hannu da kafa ku ba mu labari ya aka yi qalu bala qad ja'ana nadhir sai labari ya canza sai haƙiƙa mai gargadi ya zo mana fakar zabna sai muka ƙaryata wa qulna kuma ma muka ce ma nazzala Allah min shay Allah bai saukar da komai da wahayi ba in antum illa fi dhalalin kabir yace ku ba ku san komai fa ce fata shi mai girma wa qalu kuma suka ce law kunna nasma'u أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إن دا من كفن شيء منا جي منا كما هنكسر أبن أتي جايا بنا دا بمزمونة كشيء متبع أشياء كذا لا تنبيه من ذلك دا أني وانا تنبيه كما شيء كذا شيء كنت أن النبي صلى الله عليه وسلم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله شيء كنت أن النبي صلى الله عليه وسلم Allah ce ka ambata al'ummaka yayin da Allah ne aji annabi Isa da kiristoci kai ne ka ce musu su rike ka kai da mahaifiyanka a matsayin ababen bauta guda biyu ba Allah ba annabi zai ce subhana sai ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dacewa gare ni in faɗa ban da ba gaskiya ba in kuntu qultu faqad alimta in ma dai na faɗa ne kai ka bi ni sani تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الله كي كاسن أبن كتكر رينا إيه بس أبن كتكر كبا إنك أنت علام الغيوب الله كي مثلا أبن كبوي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ni ban faɗa maka komai ba sai abin da ka umarce ni da cewa in gaya musu an yi Allah rabbi wa rabbakum bauta Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim lokacin da nake zaune a cikin su ni zan iya bada shaida akan cewa wannan abin ya faru tsakani da su falamma tawaffaita amma Allah yayin da ka dauke ni kunta anta raqiba alayhi kai ne mai kulawa da al'amarin wa anta ala kulli shay'in qadir Allah shahid kai ne bada shaida da kan dukkanin komai kaga zuciya tsari dan haka haka za a yi Allah ta'ala ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin yaya al'amarin mutane zai kasance a ranar alkiyama idan muka tada mai ba da shaida a cikin kowace al'umma wajina bika muka zo da kai kai annabi muhammad ala ha'ula'i shahida mai ba da shaida na gaba ɗaya ga al'ummomin duniya gaba ɗaya manzo Allah ne zo da ya fashe da kuka al'amari ne mai girma don haka za a tambaye mu shi yasa ma an kawo musu daga cikin tambayoyin kabari akwai wani man nabiyuka wani ne manzonka ai ka san man nabiyuka da aka tambaye ka ba shi bane amsa mutanen annabi Musa ko man nabiyuka mutanen annabi Isa ba shi bane na annabi Muhammad su za su ce annabawa su ce Musa in an tambaye shi ko yawwa shi gonta sai ce wani Isa inna hudu ya ce ce hudu in salihu sai ce salihu kowa sai an tambaye shi فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم التي زام باس labari bisa ga wani irin ilimi wa ma kunna ghaibin kuma ban mu kasance waɗanda ba su nan ba ibnu kathir ke cewa ya'ani annahu ta'ala yukhbiru ibadahu yawm al-qiyamah bima qalu wa bima amilu min qalilin wa kathirin wa jalilin wa haqir Allah zai ba su labari akan abin da suka aikata a ranar alkiyama na abin da suka faɗa da baki da abin da suka aikata da gabbai kaɗan ne mai yawa ne babba ne ƙasƙantacce ne ce da annahu ta'ala shahidu ala kulli shay la yaghibu anhu shay'un wa la yaghfalu an shay'in bal huwa al-alim bi kha'inati al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur shi Allah ta'ala shine masanin dukkanin komai babu wani abu da ke koye wa Allah Allah baya rabkana ga barin wani abu shine nan masani game da hatta yaudaran da idanu ke yi a dan a dan ido haka kai baka gane ba shi Allah ya gane an gane abin ma da ka koye a ranka kafin ka faɗa ko kafin ka yi Allah ya sani an gane wannan kai Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala kai mana kyawun sakamako za mu dakata a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta yi tare a cikin lada wannan kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun da muke Allah ta'ala ka biya mana ya Allah ka sanya aljanna da zuwa kuma a gare mu baki daya ya Allah muna roƙonka ka amsa mana ayyukan mu ya Allah dukkanin rahaman da kake a wannan wata na Ramadan Allah kai mana ya Allah dukkanin gafara da kake a wannan wata Allah kai mana ya Allah kanta wuyayen bayinka da kake daga wajen zuwa aljanna Allah ta'ala kai mana ya Allah muna roƙonka dukkanin abin da ya fi ƙarfinmu ko ya sha kanmu ya gagare mu Allah kai babu abin da ya gagara ka Allah ta'ala ka iya mana ya Allah muna buƙatar tsaro a wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mana tsaro ya Allah muna buƙatar canjin tsari da yanayin shugabancin ƙasar nan da shugabannin Allah ka canza mana da mafiya alkhairi ya rabbal alamin ya Allah babu abin da ya fi ƙarfinka ya Allah kai ne mai iko akan komai ya Allah dan sunanka alqawi dan sunanka alaziz dan sunanka aljabbar ya Allah duk masu kunna mana wutar musiba Allah ka kona su da wannan wutar musiba ya Allah duk wanda ke da hannu wajen jefa al'ummar manzon Allah a cikin tashin tashina da wulakantar da su da tozartar da rayukan da dukiyoyinsu ya Allah ka san su ka san abin da ke kullawa ya Allah ka ragargaje su ya Allah Allah muna roƙonka Allah ka zare wa rayuwar tallafi ya rabbal alamin Allah yake suka wulakantar da mu Allah ka tozartar da suka wulakantar da su ya Allah duk wanda ke da hannu a cikin kashe ɗan uwanmu ko ɗaya ko mata ko iyaye ya Allah shi ma ka kashe nashi Allah ka ragargaza nashi Allah ka hana nashi sukuni Allah ka hana nashi zaman lafiya wanda ke da kokari ka ba shugabanci ya Allah yana so yin jagoranci na kwarai yana son taimakawa al'umma da kawo gyara Allah ka taimake shi Allah ka agaje shi ya Allah ka bashi abokanin shawara na kwarai duk masu kulla masa makici kuma Allah ta'ala muna roƙonka Allah ta'ala ka tsaya karfin su ka daura ta kansu baki daya marasa lafiya mu gidaje da asibitoci Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mamatan mu iyayen mu da kakanni Allah ta'ala ka gafarta musu baki daya Allah muna roƙonka sabi kyawun kashi a ƙarshe kamar yadda na faɗi jama'a idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu kidamuhu min za mu kakar wannan karatu da izinin Allah gobe in Allah ya kai mu za mu rufe sai kuma Allah ya kai mu tsawon rai in Allah ta'ala ya sa mana cikin ainihin wato rayayyu Allah ya kai mu rabon ta gaba Allah ta'ala sai ya kai mu kara tabawa da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya yi ina roƙon Allah ta'ala ya mana jagoranci da alheri سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau? Kuma insha Allah.